suna ne na fi'ile ko a cewa kai wannan abu ya ishe ni wannan suna ne na fi'ile kamar irin na mai hamziya ko ahu min majanaitu ko lauka na yi guni kai na wannan abin da na yi wannan na kokawa da shi ya suna shi wannan na fi'ili ne suna ne na fi'ili kamar an ce a tarajar ko a tawajjau illa ma'anarsu ta so ta kama da na nudubar a hantin da nuna kosawa ne ko jin radadi kama an ce a tawajja'u ne to mun tarfi ne ahira ma na dai ta duna nuduba rahim menene suwal murafi wal mushabba ahira ma na dai ta duna nuduba rahim suwal murafi wal mushabba آخر ما ناديت دون ندبة رحمت والمرات والمشبة آخر ما ناديت دون ندبة رحمت والمرات والمشبة أسمي قبارك رحم كي ترحيم آخر ما ناديت ƙarshen sunan da kai kiransa suna wanda kai kiransa kana iya masa tarhimi ma'anar tarhimi shine ka rage harafi na ƙarshe misali inda za ka ce ya ja'afaru ka ce ya ja'afa ka yi tarhiminsa kenan ya ja'afa ka shafe ita wannan rar ko ya maliku ka ce ya mali ya mali ka yi tarhiminsa duna nuduba amma fa banda a nuduba a nuduba ba a yin tarhimin nuduba saboda ita nuduba tana jan ma a ƙara ne a ƙarshe ita ko nuduba a tarhimi ko ma'anarsa ragewa kaga kenan ba za su haɗu ba saboda wannan ƙari wannan rage tafiyarsu ta bambanta shi yasa mandubi ba a yi masa tarhimi mandubi ba a yi masa tarhimi suwal murafi inda za a ce nudba ba ta shiga sai ko ga murafi suna wanda yake murafi wannan ba za a yi masa tarhimi ba saboda su ba suna ɗaya ba ne guda biyu ne aka hada aka rafa ɗaya ga ɗaya wal mushabba ko wanda ya kama da murafi shine kamar murakkabi tarkibi mazdi ko murakkabi tarkibi isnadi yanzu kamar baraka na haruhu sunan mutum ba za ka yi masa tarhimi ba saboda kai tarhimi wanne za ka shafe in ka shafe suna na biyu magana ta zamo ba haka take ba ko kuma wani abu a ciki ka ce za ka shafe dai duk magana ba za ta fito ba ko ta abba da sharra ko sha bakarnaha ko kuma ma'adikar ko ba alabab to da wannan ba a yi masa tarhimi wannan kenan dai an faɗa mana shi tarhimi za a faɗi tsarorinsa nan gaba amma an faɗa mana a nan cewa duk munada ta iya masa tarhimi banda in a halin nudba ne hakanan kuma an faɗa cewa murafi tarhimi baya shigan masa shabihu bil murafi shi ma tarhimi baya shigan masa amma sauran sunaye tarhimi ya iya shigan musu kenan illa iyaka su da tarhimin zai iya shiga musu a bisa wani tsari ne wanda nan gaba za a fada don ka ɗauka duk suna wanda yake alami za a iya masa tarhimi ba dukkan alami ne ake masa tarhimi ba haka nan kuma munada wanda yake nikira shi ma daman ba magana tarhimi ya shiga masa ba a yin tarhimi ga munada wanda yake nikira sai wanda yake ma'arifa yasa misali kamar a mulha za mu ga mai mulha yana fada wa qauluhum fi sahibin ya sahi shazza lima'anan fihi bistilahi da suka tarihin sahibu suka ce ya sahi wannan ya fita daga tsari me yasa aka ce ya fita daga tsari saboda sahibu ni kira ne tarhimi yana zuwa a ma'arifa ne alami suna wanda yake alami shine ake wa tarhimi ba suna na kira ba to amma aka je larabawa sun wa sahibu tarhimi sun ce sahi a sahi tara burai kan habba wahana a sahi tara barkan urika wa mirahu da aka ji sun yi tarhimin sa to wannan ya fita daga tsari asali dai ya zama shi abinda za a yi wa tarhimi ma'arfa ce sannan kuma nan gaba za a faɗi wa'yansu sharuɗa ko wasu tsare-tsare da ake bi wajen yin tarhima ni dai tarhimi shine shafe karshe a suna shafe karshe a cikin suna to a sai mu maimaita baitin ko zo ba illa a wata kira a shazza akwai kira a shazza wa na dau ya mali liya kare alaina rabbuka wa na dau ya mali liya kare alaina rabbuka ga wannan kira a shazza ce kawai tarhimi ya zo a ƙur'ani malaman nahu suna cewa ita kira a shazza hujja ce a wajen nahau hujja ce a babin nahau kira a shazza hujja ce a babin nahau to unnisa bilha mudlakan au faƙida ha alaman arba'atan fasa'ida والنسب بلها مطلقا أو فاقداها علما أربعة فصائدا والنسب لها مطلقا أو فاقداها علما أربعة فصائدا والنسب idan ya zamo muwannasi ne an yi tanisinsa bilha ta fuskar cewa ya kare da ta ta tanisi sawa'un muwannasi ne ma'anawi ko ko ba muwannasi ne ma'anawi ba iyaka ta nisan salafzi ne kawai mudilakan to wannan a iya masa tarhimi bisa wawaitawa ma'ana alami ne ko ba alami ba ko da ba alami ba ne a iya masa wato tarhimi kenan ya haura harafi uku ko bai haura harafi uku ba ko da bai haura harafi uku ba a iya masa tarhimin kenan kamar sibatu a iya cewa ya sibu ko ya siba sibatu da ca da ba da takure sibatu a iya cewa ya siba ko a ce ya sibu a faƙi za ha idan ya zama ko ya rasa ita ha'in ba takure na tanisi a ƙarshensa to da sharaɗi biyu ne za a iya masa tarhimi na farko alama halin kasancewarsa alami sai ya zama alami in ba alami ba ne ba za a yi masa tarhimi ba wannan ne yasa kamar sahibu da ake masa tarhimi aka ce ya fita daga tsari tunda sahibu ba alami ba ne suna ne wanda yake nikira shi yasa koda dai ka dangana shi ga kanka sahibi kai masa tarhimi ka ce sahi ya fita daga tsari tunda dai ba alami ba ne duk suna wanda bai kare da tattanisi ba sharaɗin a yi masa tarhimi ya zamo alami arba'ata sharaɗi na biyu kuma ya zamo halin kasancewarsa harafi hudu fasa'ida ko abin da ya haura harafi hudu harafi hudu ko sama da hudu ba harafi uku ko kasa ba ba za a yi masa tarhimi ba sai ya kai harafi hudu kamar ja'afaru a iya cewa ya ja'afa ko mansuru a ce ya manusu a to ja'afaru a ya cewa ya ja'afa kamar da latu kaga shi duk ya cika sharuɗa ya kai hudun gashi ma ko ya kare da tattanisi ya sa ko da ma bai kai hudu ba za a iya masa tarhimi ballantana ya kai ya kai hudu kuma gashi kuma ya zama ya kare da tattanisi ya iya cewa ya ɗallaha kenan ya ɗalaha an yi lugatu man yanta ziro yadda nan gaba za a faɗa ya ɗalu kuwa an yi lugatu man la yanta ziro akwai lugogi biyu a kai to wannan da yake nan an faɗa mana cewa shi sunan da za a yi wa tarhimi idan ya ƙare da tattanisi to ya halatta a yi masa tarhimin sawa'un alami ne ko ba alami ba sawa'un ya haura harafi uku ko bai haura ba sunan da yake ko bai da tattanisi bai kare da tattanisi ba to wannan kafin a yi masa tarhimi sai ya cika sharuɗa biyu sharaɗi na farko ya zan alami ba alami ba a yi masa tarhimi ya fita daga tsari ba a yi wa abinda ba alami ba tarhimi sharaɗi na biyu ya zamo ya kai harafi hudu ko abinda ya haura harafi hudu aiwa abinda bai kai harafi hudu ba tarhimi ya fita daga tsari a to wannan kenan sai mu maimaita ha haka na yi ne haka ko mafita ilon ai na biyun na biyun ya zo na biyun saki ne ya zo ha ha mutlakan eh ta kubuta ko au faƙida mustafilin ko ha alaman eh ɗayyo aka yi mata ha alaman arba'atan ɗayyo ne ko fasa'ida to habani ne aka yi mata ko guda nawa ce suka gamu da habani kenan guda ɗaya guda nawa ne suka gamu da ɗayyo guda nawa ne suka kubuta biyu sun kubuta uku sun gamu da ɗayyu ɗaya ta gamu da habanu to waye zai kawo baiti wanda zai zamo kamar haka shi to amma sai aka raba kawai to ko sai aka sa alifi na idilaki saboda kafiya au faƙi da ha idan ya zamo ko ba shi da tattalisi idan ya zamo i auka na faƙi da ha faƙi da ɗin wato su labarin kanu ne an shafe ita kanin da sunanta auka na faƙi da ha ko ku ya zama ba shi da tattali sun to alaman sai halin kasancewarsa alami arba'atan kuma halin kasancewarsa hudu fasa'ida ya sama kuma isa idan ɗin menene matsayinsa au faƙida tana na kan ma'anarta ta takasimi adafi ne wanda ake nufin takasimi ko au tana zuwa daman dan takasimi ko hayyar ya me alfiya gira da hayyar ya ayran numi mu fa in talal khatamu khatu din shine fa'ili fa in talal khatamu sukuna lini zada tala aksara min harfaini fa zibhuma wa la tughayyir mahama nuwi wa illa fa wa kasmin tamma kasmi gaba da ku in walil hatamu idan harafi na karshe ya zamo ya bi daga shi ne fa'ilin kenan shi ya bi fa in walil hatamu idan harafi na karshe ya zamo ya bi sukuna lini lini wanda yake sakini lini wanda yake sakini harafin lini wanda yake sakini da aka ce harafin lini ya hada da wau ya hada da alifi ya hada ma da ya ya hada da ya ya hada da wau ko alifi ko ya zada da ya zama harafin nan na lini ko sakini za'idi ne ba asali ba banda wanda yake asali in asali ne wannan ba haka ba ba haka za a yi ba tala ba shi yasa kenan kamar na sirhanu ya fita ko sirhanu idan da a ce suna ne ya za a yi na asali ne ko ba za a dauke shi kan cewa za'idi ne ba amma kamar na usmanu ya za a ce ya usma ko na mansuru waudun mansuru za a ce ya mansu za a ce ya manusu ko kamar yar kindilu ya za a ce ya idan a ce kindilu an ambaci mutum za a ce ya kindi za a shafe ya ne da lan'ara shi ne za da da yake za a ji ta la'aksara min harfe da ya zama ya fiye da harafi biyu in dai zama akwai harafi biyu kafin shi a fahazib huma to da harafin na ƙarshe shi hatimu din da kuma shi linin da aka bi duk sai ka hada su biyun ka shafi kama a mansurun ka ce ya mansuru zai ka ce ya manusu ya manusu ko ya usma ya usma ba za sai ka shafe da alifin da nunin ya mansuru sai ka shafe wawun da nunin to wala tugayyir ba ka sauyawa kaka ce za ka jirkita yadda harafin yake wasalin da harafin yake ka kyale masa haka in ka gama shafewar to harafin da ya dawo shine na ƙarshe saboda an shafe na ƙarshen to sai ka kyale shi yadda yake da irin wasalinsa mahamanu wi in ya zamo ana kaddara cewa sunan fa bai gama cika ba shi yasa kama a ya ja'afaru in kai tarhimi sai ka ce ya ja'afa ya ja'afa kaka ce wasalin nan na kan fa za ka sauya ka batta da fata da take da ita in dai ana sauraron cewa sunan nan dai bai kare ba ragewa akai wa'illa amma idan aka ɗauke shi a matsayin suna da yake ya gama cika fawa kasmin tamma sai zama kamar suna ne cikakke shi yasa sai ka ce gaga ya ja'afu ya ja'afu sai ka ɗauka kamar fuɗin shi ne ƙarshen daman sunan tunda mufradi ne alami sai ka gina shi bisa ramma ka ce ya ja'afu ita luga ta farko ita akan ce da ita lugatu mallayen ta zuru ita ce ake kiranta lugatu manyan ta zero ita ko luga ta biyu ita ce ake kiranta lugatu mallayan ta zero ta biyun nan a ce ya ji afu ita ce lugatu mallayan ta zero amma ya ji afa to ita ce lugatu manyan ta zero shi yasa ana iya tarhimin ko ya zo ya mansuru shi wannan tun da yake ran mace dole ka batta daman da ramma kowace kai a ciki ko kayi lugatu manyan ta zuru ko mallayan ta zuru amma kama ya usma to kaga kayi lugaro manyan ta zuru sai ka ce ya usma idan ko kai lugatu mallayan ta zuru sai ka ce ya usmu mimin sai ya koma kamar shine nu'ar ta karshe yanzu ya zama shi ne karshen suna tunda mufradi ne alami za a gina shi bisa abin da ake masa ramma da shi to wannan kenan sai sai mu mai ta baitocin ku fa'idantarwa rage tsawon magana kawai shine babban fa'ida fa'idarsa cewa an takaita magana a maimakon a tsawaita ta to shine babban fa'idar da yake fa'idantarwa yawwa idan kai lugatu mallan ta zuru karshen sai ya zamo da ramma amma idan kai manyan lugatu manyan ta zuru sai ka bar shi da irin wasalin da da yake da shi wasalin da yake da shi ba za ka sauya ba shine wala tu gayyar mahamanu wala tu gayyar mahamanu ah cewa kawai ana nuna cewa suna bai gama cika ba ne kawai lugatu manyan ta zuru cewa daman ragewa akai ba haka sunan yake ba shi yasa inda aka yi lugatu mallayan ta zuru ko kama an yi da'awar cewa ai sunan ya ya cika ne ba a sauraron cewa akwai abin da ya rage a sunan shi ne mallayan ta zuru wanda baya sauraron akwai wani abu a cikin sunan sai التهذير والإجراء التهذير ده إجراء إياكم الإياء أول إياء انصب كذا الإجراء دون إياء وانصب بفعل جائز الإرمال إلا مع الألف أو التكرار إياكم الإجراء أول إجراء انصب a iya iya iya kumul iya a awal iya insib kazal igira uduna iya wansib bi fi'ilin ja'izil irmari illa ma allahi awit takarari iyakumul iya a awal iya insib kazal igira uduna iya wansu bi filin ja'izil takarari illa ma Allahi ba in su bidin tsari ne iyakumul igira a awwal iya iyakumul iya a awwal iya in sif kazal igira uduna iya وانصب بفعل جائز الإرمار إلا مع العدف أو التكرار نسمي قبادكم إياكم الإياء انصب كان سبتي عندك كتي إياكم الإياء شي إياء دن شي نزاك ونسبة دائما إياكم lamiri ne a wato na nasba shi yasa a mahallin nasba ake shi tahaziri irin wannan kenan akwai usulubai wajen guda biyar na yinsa misali ka iya cewa al-asada kamar ka ce ihzaril asada ihzaril asada ko annamimata kamar ka ce uturukin namimata ka bar annamimanci ka kiyaye annamimanci wannan kayi shi kenan da suna guda ɗaya wanda baka maimaita ba baka yi adafi ba baka kuma sa iya ba sannan kuma ka iya cewa al'asada al'asada ka kiyayi zaki ka kiyayi zaki ko annamimata namimata shi wannan kayi da adafi am, am kayi da maimaitawa amma ba da sa wau ba hakanan kuma ka iya cewa aljahala wal faqara ta kiyayi jahilci da talauci aljahala wal faqara wannan kayi da adafi kenan ka iya cewa kuma iyakal asada ka kiyayi zaki ka iya cewa kuma iyaka wal asada akwai ma wani ƙarin usulubin da ka iya cewa iyaka min al asadi iyaka min al asadi ya zama guda nawa kenan shida kenan to kuma ita min din ma irin wannan ta iya zuwa ta zama muƙaddara misali iyaka an ta tahawana fi ada'i wajibika iyaka an ta tahawana fi ada'i wajibika kamar kaji iyaka min an ta tahawana akwai an min boyayya a nan wanda ba ka kawo masdari ne mu'awwali ko an ta tahawana kamar ka ce iyaka minat tahawuni iyaka min an ta tahawana amma sai ka boye min din ya zamo muna da usulubi wajen shida kenan akai ko ka iya cewa dai al'asada kawai al'asada ka iya cewa al'asada al'asada ka iya cewa alfaƙara wal jahala ka iya cewa iyaka al'asada ka iya cewa iyaka wal asad ka iya cewa kuma iyaka minal asadi duk wa'annan usulubi ne na tahaziri usulubi ne wanda ake bi a larabci don a ba wani tsoro ya kiyaye wani abu wanda ba daidai ba wanda in bai kiyaye shi ba zai cuce shi to shi ne ce iya kumul iya a faɗin ka nasabci faɗin ka iya kumul iya a ku kiyaye abinda za ku wahal da kanku mutum ya bar abin da zai wahal da kansa fiye da hayya zamo ya gajiya wannan iya'u masdari ne daga a'aya ya gajiya to kan mutum ya abin da zai zo ya kasa kaiwa da abin da za ka yi kai wanda fa za ka iya kaiwa abin da ba za a kai ba ba gara abin nan ko da mugun rawa mai ake gwamakin tashi ko nan farko gwamma a ce ai ma baka fara ba awwal iya ka iya cewa kuma iyakum wal iya'a didde za ka yi masa nasaba kazal igira'u haka nan ma a usulubin igira'i sai ka ce al'ilma ko al'ilma wal amala ko al'ilma al'ilma shi kuma wato ana yin sa da usulubai uku ne shi igira'i al'ilma kawai an yi shi da suna kawai guda ɗaya mafradi wanda ba a maimaita ba ba kuma a yi adafi ba a yi adafi ba a iya cewa kuma al'ilmal ilma an maimaita kenan a iya cewa kuma al'ilma wal amala an yi adafi kenan to a tahazirin nan da igira'i inda yake dai ba a yi adafi ba ba a maimaita ba kuma ya zamo shi a tahaziri ba a sa iya ba to a sannan fi'ilin da ya yi nasaba ta yi ka bayyana shi ta yi ka ɓoye shi misali ka iya cewa ihzaril asada ka iya cewa al'asada duk ɗaya ne ko ihzaril asada ko al'asada ko kuma a igira'i ilzamil ilma ka iya cewa kuma al'ilma kawai ka shafe ilzam ɗin kowanne a cikin wannan daidai ne amma idan ka sa iya a can ababin tahaziri to ba dama ka bayyana amilin fi'ilin ba dama ka bayyana shi hakanan a duk guda biyu inda yake ka maimaita kama a wancan na tahaziri kace al'asada al'asada to ba dama ka bayyana ba dama ka ce ihzaril asada al asada haka na anan na igira'i ba dama ka ce ilzamil ilmal ilma sai dai ka shafe ilzam din dole ka ce al ilmal ilma haka nan inda kai adafi shi ma dole ne ka shafe amilin kamar misali asada wal zi'iba ko alfaqara wal jahala to nan ba dama ka kawo ihzar hakanan al'ilma wal amala ba dama ka bayyana ilzami ilma wal amala dole ka shafe a sannan shi ne ce illa ma'al'adafi wansif wansif wannan akwai farkon baitin na biyu wansif wansif kana yin nasaban nan kuwa farkon baitin na biyu akwai wansif kai nasaba da fi'ilin da fi'ili ja'izil irmari wanda yake ɓoye shi ba lalle ba ne yayu a ɓoye shi yayu a bayyana shi illa ma'al adafi sai dai inda kai adafi awita karari ko ka maimaita a muhazzaru minhu ko mugurabihi muhazzaru minhu ko mugurabihi to a sannan ba dama ka bayyana fi'ilin dole ka shafe fi'ilin wannan kenan usulubu tahziri da usulubul igira'i usulubul tahziri da usulubul igira'i gobe ma za mu ku sake komawa kan wayannan wannan usulubin nan amma da yanzu an ji asaliban da ake amfani da su ko wajen tahziri da wajen igira'i a wajen tahziri muna da wajen guda shida ko ma bakwai amma shi igira'i muna da iri uku ne saboda tayi a kawo suna mufradi kawai tayi a kawo suna mufradi kawai ka ba al'ilma ta yi kuma a maimaita al'ilma al'ilma ta yi kuma a kawo adafi al'ilma wal amala kina misalin akwai wani baiti ko da malaman nawa suke yawan misali da shi wadda shi ba dai kamar babin ta igira'i ne ya yake a haka a haka inna malla ahal lahu ka sa'in ilal haijabi duni silahi wa inna bana ammil mar'i fa'alam silahuhu janahu inna bana ammil mar'i fa'alam janahuhu wa hal yanharu albazi biduni junahi a haka a haka inna malla ahal lahu ka sa'in إلى الحيجاء بدون سلاح وإن ابن أم المرء فعلم جناهه وهل ينهر البازي بغير جناه ahaka ahaka lalle ka lizunci dan uwanka ka lizunci dan uwanka wannan igira'i ne ga dole za a shafe amili a nan ba dama a bayyana amilin ba dama a ce ilzam tunda an maimaita a haka a haka inna malla a hallahu ka sa'in ilal haija biduni silahi wannan wane bahari ne wane bahari ne na nawa istifhamin nan wanne ne na fayi ne ko tashbihin fa wani irin tashbihi ne ko an kawo tashbihi a wajen ko wani irin tashbihi ne wai a gaban wahaliyan harul bazi ne wanda yake sarihi kuma baligi an bayyana shi amma an shafe adatu shabahi adatu tashbihi da wajhu shabahi ya zama baligi dan uwa kamar fuka-fiki dan ammi kamar fuka-fiki yake ga mutum a wajen taimaka masa to wahalin harul bazi bi gairi silahi ibjanahi nam kama shi ma akwai tashbihi ko babu babu koyar wanda suke cewa tashbihi rimni babu an ce shi mutum kamar shaho yake shi ko shaho kasan ba zai tashi ba in ba fuka-fiki kamar tsuntsu bai tashi in ba fuka-fiki ai ba zai tashi ba shaho shi ake cewa ya kai inda ya kai a wajen iya tashi a cikin tsuntsaye ana kwatanci da shi da cewa gwani ne a tashi ba da tsuntsu ke da shi a wajen iya tashi ba to amma ko shi in ba fuka-fiki ba inda za shi shi yasa kenan kai ma mutum ko da za ka tara wani abu tayo kana da dukiya ko kana da mulki ko kana da ilimi in ka ce za ka yi banzantar da naka yan uwanka sai ka zamo kamar shahon da ba fuka-fiki ne ba za ka iya kaiwa ko ina ba ko kamar alama akwai tashbihi a wajen ko eh tamsili ne yawa ai shi yasa haka ne tamsili ne hakika to sai to wannan baitukan kenan da ya goban Allah da za da usulubai
wanda za a yi tawilin su da masdari iyaka an ta tahawana fi ada'i wajibik iyaka an ta tahawana fi ada'i wajibik kamar ce iyaka min tahawuni ne ko iyaka min tahawuni to wannan kenan sai mai mace baitocin dai eh ake koye halin maqulu bihi an fada ta alfiya cewa wa yuzafun nasibuha in ulima ko wa kad yakunu hasbuhu multazama to wannan yana cikin guraren kamar nida'i shi mai farida di ya kawo guraren da ake shafe amilin gaba ɗaya ya haɗa su ko wanda shi ne ya kawo baitocin da muka yi wa min humanu diya ɗin nan wal muqaddaru ad'u unadi bi hurufin tuskaru in an haɗa da nida'i an haɗa da taziri an haɗa da igira'i sa an samu waje uku to sauran sun kai guda nawa inda ake wajibi ne a shafe amilin farala wato abin da ya nasabci maf'ulu bihi alal bakari da wanne kuma saura uku kenan yadda ka faɗa akwai ai an faɗa da nida'i da taziri da gira'i su ne uku aka ce tun an ware su sauran sun kai nawa kace sun kai hudu ga masal kawo haka ne kuwa kama alkilaba alal bakari nida'i ne ko a bata waje daban amma dai kamar nida'i ne na istigasa in zai da mararta bihi farribhu daga in zaidan wannan zaidan din dole a shafe amilinsa ko a babu istigali ya zama na biyar kenan amma ni ba cewa ne fa saura hudu ne suka rage ba amma dai wai haka yadda ka faɗa kaga ka iya kawo babin istigali sannan babin wanne ka iya kawo babin ihtisasi kamar na hannul araba alkaman bazan na hannun araba a samun bazar ko hadisa adam sallallahu alaihi wasallam na hannu ma'ashir al'anbiya ina nurasu yi tisasi to saura na na bakwan eh shida ne ka rage da ko za a gama ba la'an sarifo ko ba zai gama ba ko to wannan babi ne akan malayan sarrafa sunayen da yake ba sa sarrafa ya ce la ta sarrafi suman haza illataini au illatan a min fi au wahidatan kataini la ta sarrafi suman haza illataini la ta sarrafi suman haza illataini min tis'i nau wahidatan kataini لا تصرف اسما هذا علتين من تسع نو واحدة كتين آتن ما دوفي نكن علتين أو هذا واحدة يسا مفعول ما دوفي نبس مفعول مفعول به نكو أو واحدة نو واحدة نقل وأكي كو دولة وجن سبو دكم بيت يكري من تسع min tis'inau wahidatan kataini la tasrifi isman haza illataini min tis'inau wahidatan kataini la tasrifi isman haza illataini min tis'inau wahidatan kataini la tasrifi isman haza illataini min tis'i na wahidatan kataini sai mai gaba da fisma shi suna asali in ya zamo bai kama da harafi ba to zai zamo mu'urabi ne duk suna da bai kama da harafi ba mu'urabi ne to amma kuma sannan ya rage mai ya rage maganar ya yi kama da fi'ili ko bai kama da fi'ili ba idan ya yi kama da fi'ili to sai zamo mu'urabi ne amma baya sarrafa sai tsarin sojan li'irabin ya ringa tafiya kamar fi'ili murari dangane da me da fi'ili murari ba a karɓar jarra dama to shi ma wannan ko jarra aka tashi yi masa sai a yi ta da fata ba za a gan shi ya zo da kasara ba haka nan fi'ili murari ba a yi masa tanwini to shi ma wannan sai ya zama ba a yi masa tanwini duk suna dalili ɗaya ne yake sawa a ce ba za a yi masa lirabi ba shine kama da harafi bayan nan kuma in bai kama da harafin ba to akwai dalili ɗaya tak wanda shi ke sa a ce baya sarrafa shine kama da fi'ili shi yasa da abin da za a yi bayani a nan kawai suna ya yi kama da fi'ili ne sai zamo ya bi fi'ilin a tsarin lirabinsa aka ce la tasrifisma kakka sarrafa suna haza illataini da ya zama ya kunshi illoli guda biyu min tis'in a cikin guda tara a cikin illoli guda tara ya zama ya samu guda daya wahidatan akwai kuma ma guda daya kataini wadda za ta tsaya matsayin guda biyu illolin nan guda tara a ciki akwai guda biyu wanda su kadai kowace ɗaya daga cikinsu ta tsaya matsayin biyu shi yasa idan ta zo tare da suna sai zama sunan ba zai taɓa sarrafa ba idan ta zo tare da suna sai zama sunan ba zai taɓa sarrafa ba guda ɗaya ce ta tsaya matsayin guda biyu amma su biyu ne a nan sai mu koma wannan babin da za mu karanta baiti nawa ne gaba ɗaya ya kai baiti takwas ko tara ko ya haura can ma me yake fada yurabo bila da kati wa bi fatin yajibu afruhu ma min kulli ma la ansari ko al mushbihil fila bi an za tasib bi illatayn na bi illatin takun min tis'in wa hun wa annis ummatu wa ma'rifa faj'al عليه ثم فعل بها فتجعل الستة والفرق مؤنس بالنماء رافة وألف الكسر في شياكا وأتكين بيتوشي قدا shida ko bakwai kenan shida da wani abu kenan ko shida da wani abu tun da can ya fara ne daga wabi fatin ya jibu ko wabi fatin ya jibu shi kuma nan ya kawo a baiti goma shi yasa ba kawai za mu bi wannan ba har za mu mu karana a tsakanin littattafan nan guda biyu ya kowanne ya kawo wanne ne la'alla shi wannan da ya kawo goma din ya fi yawaitawa ya kawo wasu abubuwa da yawa wanda shi can bai kawo ba shi amri difa ya kawo a manzumatul ajrumiya ala da zaki ko kai amri diya ko kawo ba ko bata kawo malayan sarrafa ba ta yi dai bayani cewa suna mufradi da baya sarrafa ane masa hafara da fataha jam'u taksir ma da baya sarrafa ane masa hafara da fataha wato amma bata kawo meye ba a sarrafan ba amma shi amridi ya kara yana cikin abin da ya kawo cewa mutammiman ligalibil abuwa ko faja'a مثل شره للكتاب متمما لغالب الأبواب فجاء مثل الشره للكتاب كو تو شي ما يا كاو أما يا كاو tara ne wanda a ciki akwai wanda sai sun haɗu biyu wanda a can yadda muka karanta ita durra kaga faj'al ma alwasi salasa sabiqa alaihi ko summa fa'al biha kallahi kafar da al-sitta ma al-ma'rifati akwai guda uku da suke haduwa da sifa sahana sarrafa akwai guda uku da suke haduwa da alami sahana sarrafa guda shida da suke haduwa da alami sahana sarrafa uku suna haduwa ne da sifa su hana sarrafa amma shida wanda a ciki akwai ukun da suke haduwa da sifan akwai kuma ƙarin wasu uku wanda suke haduwa da shi alami ya zamo ba su sun hana shi sarrafa shi ne in an hada shida ɗin ga ɗaya ga ɗaya sai kuma wannan guda biyu wanda kowanne a cikinsu yake zaman shi ɗaiɗai shi ne da jam'u والجمع يستغني بفرد الإلة ومثله مؤنث بالألف ko to sai wannan baitin dai sai mu maimaita shi kafin wa'an menene ne raki fa'arif sifin nis an rafi'i jami jima'i rakib wa zid wal fi'ila zinhu tamna'i fa'arif sifinis fa'arif sifinis fadil sifinis sai menene arifi ija mijma'i rakib wa zid wal fi'ila zinhu tamna'i fa'arif sifinis arifi ija mijma'i rakib wa zid wal fi'ila zinhu tamna'i sun yi gaba arif an faɗa cewa akwai illoli guda tara wanda suke hana suna sarrafa su aka hada aka faɗa a nan fa'arif fa'adil na farko adalu shine suna zamo ga inda zai zo amma sai a bauɗar da shi ya zo da wani tsari daban ina misali kamar umaru wanda asalin umaru dinnan amiru ko zuhalu wanda asalinsa zahilu ko al-uharu wanda aka mai da shi al-uharu aka mai da shi uharu al-uharu aka mai da shi uharu wannan adalin a ciki kawai shafi alif da lam din fa'adil sai kuma sifa ita sifa wato turke ce tana haduwa da wasu illolin ne ta hana sarrafa fa'adil sifin nis sai a nis tanisi tanisi shi ma yana haduwa da wata illar ya hana sarrafa akwai kuma wanda shi kadai ya hana sarrafa tanisi in an yi shi da alif sawa'un alif din mamdudi ne ko makasuri to shi kadai ya hana sarrafa fi'ili ya suna muwannasi wanda aka yi masa tanisi da alifi ko da ba adalu ba bai haɗu da alamiyanci ba ko da bai haɗu da sifa ba ba zai sarrafa ba ko da ba bai haɗu da alamiyanci ba ko bai haɗu da siffa ba su wato illa ce guda ɗaya wadda ta yi kama da biyu idan ta nisi ko aka yi shi lafazi ko ko ma'anawi to wannan sai ya haɗu da wata illa shine sai ya haɗu da alamiyanci sannan zai hana sarrafa ta nisin da aka yi shi da ta to wannan sai in alami ne shine zai hana sarrafa misali fadimatu ko dalhatu wannan duk ba zai sarrafa ba saboda shi fadimatu alami ne gashi tanisi mu'annasi ne lafzi gashi ma kuma mu'annasi ne hakiki shi yasa shi tanisin sa ta ko'ina hakanan kamar dalhatu wanda yake ko da yake suna muzakkari ne amma kuma mu'annasi ne lafza tunda ya kare da ta ta tanisi kuma ga shi alami shi yasa shi ba zai sarrafa ba za ka ce marartu bi dalhata ba za ka ce marartu bi dalhatin ba ko marartu bi hamzata ba za ka ce marartu bi hamzatin ba wannan tanisin su lafzi ne kawai ko kamar zainabu wanda yake wannan tanisin ma'anawi ne zainabu ba sa masa alamar tanisi lafziya ba ba takure ba alifi amma kuma suna ne na mace shi yasa ba zai sarrafa ba za ka ce marartu bi zainaba fadil sifin nis arif sai ta'arifi alamiyanci kenan wanda shi ma yana haduwa da wasu illolin ne guda shida ya zamo bai sarrafa ba ijam sai ujumiyanci suna ya zamo asali ba ajiya ce ta larabawa ba suna ya zamo asalinsa ba ajiya ce ta larabawa ba to shi ma ba zai sarrafa ba in haka din ya haɗu da alamiyanci ya zamo alami ne ga ujuma ijima'i sai kuma sigatu munta aljumu ita wannan illa ce wadda ita kadai ta isa ta hana sarrafa ba sai ta haɗu da wani abu ba sai dai idan an cika ta da ta yadda nan gaba za a ji kamar sayari fatu to sayari fatu wannan ana sarrafawa duk da cewa sayarifu awan mafa'ilu ne sayarifu a rakib sai tarkibi tarkibi yana haduwa da alamiyanci ya hana sarrafa kamar ma'adi karif ko ba'ala bakku ko haramautu za ka ce marartu bi haramauta ba bai haramautin ba marartu bi ba'ala bakka ba bi ba'ala bakkin ba marartu bi ma'adi kariba ba bi ma'adi karibin ba wazin ta'an wazid wazid sai dadin alif da nuni dadin alif da nuni illa ce da take haduwa da alamiyanci take haduwa kuma da sifa ta hana sarrafa wal fi'ila zinhu sai awan fi'ili awan fi'ili ita ma illa ce da take haduwa da alamiyanci tana kuma haduwa da sifa tamna'i wa'annan su ke hana sarrafa an aka yi ɗaya daga wannan sai ya zama ka hana sarrafa suna fa'adil sif annis arif ijam ijma'a rakib zid walfi'ila zinhu su ne illolin guda tara da aka faɗa wannan su ne illolin guda tara a ciki yadda malamai suke faɗa akwai guda biyu wanda su ne ba sai sun haɗu da komai ba suke hana sarrafa ko da sigatu muntahal jumu'i da kuma alifuttani silmamduda ko makasura in an ɗauke su saura guda nawa kenan ya rage saura guda bakwai illa iyaka shi da yake annis ya hada da tanisin da yake bukatar sai ya hadu da alami kafin ya zama bai sarrafa ba da kuma tanisin da bai hadu bai bukatar sai ya hadu da alami kafin ya zama bai sarrafa ba duk sun shiga a cikin wannan ɗaya